السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallaci mai albarka na masallacin babu makka Allah ya gafarta masa a wannan anguwar mai albarka ta lazare domin ci gaba da karatun wani littafin nan mai albarka na sunan abi dawud wannan shine darasi na 53 yau muna 25 ga watan rabi'ul awwal rabi'ul thani hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 a kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine yajri al-qada'u wa fihi al-khayru nafilatun limu'minin wathiqin billahi la lahi إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله malam ya ce ƙaddara tana gudana ga mutum kuma a cikin ƙaddara akwai ƙari na alkhairi amma ga mutunan da ya imani da Allah ga mutunan da ya yarda da Allah maɗaukakin sarki ba wanda yake mai wasa ba sai ce in abun farin ciki ya same sa ko kuma abun bakin ciki ya same sa a kowanne halin da yana cewa alhamdulillahi yana ishara ga abin da manzon Allah ya karantar da mu in alkhairi ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat in sharri ka ce alhamdulillahi ala kulli hal don haka mumuni shi kowanne hali ya samu kanshi yana cewa alhamdulillahi munasabar ka wannan baitin shine a kwanakin baya kun ga Allah ya jarabce mu da rusa masallacin mu da aka yi sai muka ce alhamdulillahi ala kulli hal yanzu kuma a yau sai Allah ya albarkace mu da sabon masallaci da aka buɗa shi kuma sai muka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wannan shine ma'anar in ja'ahu farahun aw nabahu farahun aw nabahu tarahun fil halatayn yaqulu alhamdulillah muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara muna imani da kaddara da yarda da abin da Allah ya hukunta muna in uwa idan ba manta ba a yau za mu tashi باب الإجابة باب الإجابة باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة باب من بياني أكن lokacin nan da aka bayyana cewa Allah yana karban ibadu to a wani lokaci ne lokacin nan da aka ce a ranar juma'a akwai wanda duk wanda ya daidai da yana addu'a Allah zai karba masa to wanne lokaci ne ake samun wannan lokacin shine ma'anan wannan babin mala yace haddathana ahmad ibn salih haddathana ibn wahb akhbarani amr ya'ni ibn al-harith أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه الجلاح مولى عبد العزيز يا باشي لاباري أن أبا سلمة أكنت وأبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه an jabir ibn abdullahi ya ba shi labari daga jabir dan abdullahi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala shi ma ya karbo daga manzon Allah akan cewa manzon Allah ya ce yawmul jumu'ati sinta ashara ini na juma'a yana da awa goma sha biyu shine ma'anan yuridu sa'a yana nufin yana da awa goma sha biyu لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا ba za a taba samun wani musulmi ba wanda zai rika roƙon Allah wani abu a daidai wannan lokacin illa atahu Allahu azza wa jalla face Allah mabuwayi madaukaki ya bashi wannan abin da yake roƙo faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr dan haka ku nemi wannan lokacin ku nemi wannan damar a lokaci na ƙarshe na bayan la'asar مالك حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر يتي عبد الله بن عمر ياتي مني أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شنكاج ما أيفنك ينا بعد لاباري daga manzon Allah fi sha'nil jumu'ati dangane da al'amarin juma'a ya'ani yana nuhin as-sa'a yana nuhin wannan lokacin da aka ce akwai karbar addu'a a cikin sa qala yace qultu sai nace na'am eh sami'tuhu naji sai yaqulu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa hiya ma baina an yajlisa al-imam wannan lokacin shine tsakanin zaman limami ila an tuqda as-salah har zuwa lokacin da za a kare sallah قال أبو داود أبو داود يعني على المنبر هنا نهين زمن لمن أكم منبري سيدي وانا حديث ضعيفيني أتكيتي وانا حديث قدابي سنة نونا منا أرانا الجمعة akwai wani lokaci wanda idan mutum ya yi daidai da wannan lokacin yana bautar Allah maɗaukakin sarki yana ibada ya roƙi Allah duk abin da yake so Allah zai basa to sai hadisi na farko ya nuna mana cewa shi wannan lokacin ana samun sa ne bayan sallar la'asar kuma bayan sallar la'asar kin ma lokaci na ƙarshe sai ya nuna gab da mi gab da magariba kusa ga magariba ake samun wannan lokacin hadisi na biyu shi kuma bai inganta ba kenan ba za a yi aiki da shi ba musamman idan aka jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaicin wa masu girma yana da kyau kowannen mu yi kokarin ganin kamin dai Allah ya ɗauki rayuwarsa ya nemi irin wannan lokacin da Allah ya faɗi da manzon Allah ya faɗi ma'ana lokacin da mutum zai yi addu'a da zamanto karɓaɓɓa abinda zai samu maka da wannan kuma shine kai kokari dai a ce wata rana bayan sallar la'asar ka zamna baka hita masallaci ba har sai ni har sai magariba idan kai haka to wannan tabbata ma ne zaka mi zaka samu lokacin ko ba zaka samu ba tabbata zaka samu amma na san ba kowace bukata bace za a ma irin wannan zama ko sai misali irin wanda ke son aure kuma ta cije irin wannan in ma da daga asuba zuwa magariba aka ce ayi to ina tsammani zai yi a takaice dai wannan shine malai ce babu fadlil jumu'ati babu mai bayani akan falalar jumu'a حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ دون ذي أرو الله فأحسن الوضوء سيكوتة أرو الله ثم أتى الجمعة سنن سيزو جمعة فاستمع da ya zo juma'ar sai ya yi shiru wa an sata fastama'a sai ya saurara wa an sata kuma yin shiru غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة za a gafarta masa zunubin da yi na tsakanin wannan juma'ar zuwa wata juma'a da ta wuce wa ziyadatu talatati ayyamin da kuma ƙarin kwana uku anan akwai wasu masu fassarawa da cewa ƙarin kwana uku na rayuwa na shekaru ko kuma na shekarun mutum wannan kuskure ne malumai da suka fassara wasa wa ziyadatu talatati ayyamin ana nuhin ƙarin kwana uku sai ya kasance al'asharatu alhassanatu bi ashiri amsaliha ana gane da kyau ko kenan da kuma ƙarin kwana uku kenan sai kwana goma kenan da karkarar zunubi na kwana goma wa man massal hasa faqad laga kuma dukkanin wanda ana hudu ba ya rika wasa da 'yan tsakuwa faqad laga to haƙiƙa yayi lagau abinda ake ce ma lagau shine wasar banza حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت علي رضي الله عنه يتناجى علي ألا يددشي على منبر الكوفة أكم منبري نجر كوفة يقول يناتيوا إذا كان يوم الجمعة idan ranar juma'a ta kasance gadati shayatinu birayatiha shedannu suna sabuko da tutocinsu tuta drapo drapo ilal aswaqi zuwa kasuwannai fayarmunan nasa bitarabithi awi tara awi tara awi rabaithi shakkar rawi ce sai su rika jihor mutane da الترابيث malamai suka ce at-tarabith kullu ma yu'awiqu al-insani an hajati shine dukkanin abin da zai hana mutun yayi abin da ya dace kenan sai su rika jan hankalin mutane akan sallar juma'a shine abin da suke nihi wa yuthabbitunahum 'anil juma'a kuma suna yuthabbitunahum ay yu'akhirunahum kuma suna jinkirtar da su game da juma'a wa taghdul mala'ika kun gani can shaidanu ke yin sabkoko to su ma mala'iku suna yin sabko fayajlisuna ala abwabil majlisi masjidi su kuma sai su zamna akan kohohin masallaci hausa suka ce kowanne tsuntsu kukan gidansu yake ko su shaidanu ina suke sabko su dai su dai kasuwa su kuma mala'iku na suke sabko su dai masallaci wannan shine kenan dama ya tabbata a hadisi a hudu mutum ma mun karanta ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha wurin da Allah ya hiso daga a cikin kasa shine masallaci wurin da Allah ya hiki kasuwa kenan su mala'iku su kuma sai su yi sabko su tsaya akan kohohin masallaci fayaktubuna ar-rajula min sa'atin sai su rika rubuta mutunan da yazo a lokaci na farko warrajula su rubuta kuma wani mutum shi kuma min sa'atai ne daga lokaci na biyu ma'ana suna rubuta mutane wanda ya zo sa'a ta farko lokaci na farko da wanda ya zo lokaci na biyu haka za su yi ta rubutawa hatta ya kurujan imamu har sai liman ya hutu fa'iza jalasar rajulu idan mutum ya zamna min sa'atai ne fa'iza jalasar rajulu majalisan idan mutum ya zamna a wani wurin zama ma'ana a masallaci yastamkinu fihi min al-istima'i ta yanda yana iya jin abinda liman yake faɗi na hudu ba wan nazar kuma haka kuma yana kallon liman fa ansata sai yayi shiru wa lam yalgu kuma bai yi lagawo ba ma'ana bai yi wasa ba ko ya sassan magana kana lahu kiflani min ajrin zai kasance yana da rabo biyu na lada amma sai yayi mi sai ya zamna kusa da inda zai rika mi jin hudu ba ko ana gane da ko bayan ji kuma yana mi yana kallo a wannan hadisin akwai wani ishara ta maluman tarbiyya maluman tarbiyya suka ce shi a wajen neman ilimi a duk lokacin da alhawas suka yi yawa a duk lokacin da ilimi ya shiga ma'ana duk lokacin da ya kasance a wajen karatu kana kallo kuma kana saurare to karatu ya yi shiga hiye da wanda shi mi yake yi saurare kawai yake yi hiye da kuma wanda shi kuma kawai mi yake yi kallo yake shi mai kallo ma shi anya ma ana safi a cikin tsari misali kurma in yazo ya zamna ko da yake tana iya wa wani alama da za a iya ya gane a takaice dai karatu wanda ya yi shiga shine karatun da kana kallo kuma sannan kana mi kana ji shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun zo a majalisin manzon Allah kowanne kokarin yake samu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda su samu falala ta kallo da falala ta me da falala ta saurare mu doki misalin karatun alqur'ani karatun alqur'ani haka ma wanda ya doki alqur'ani yana kallo yana karantawa amma idan tilawa ne ana gane da kyau ko da kuma wanda shi kuma zamna yi ga kai yana taratatawa to wanda ya ɗauki ƙur'ani yana kallo ya yi lada a kan wanda shi ga kallo ga kai yake karantawa sai a wajen ƙiyamun laili don mi yasa don shi mai kallo mambur nawa ke aiki a gaɓoɓi nawa ke aiki biyu kawai idanu na aiki aha uku ko da mi to ku gaya min su ido baki hannuwa jazakumullah khair hannun da nake so so ai qur'anin ba ba can gehe za ka maida shi ba ko in ba yanzu da zamani ya zo mu da mutum ya aza tablet bai rike qur'ani ba yana kallo kina wannan shine a takaice dai wannan wata latifa ce ta malaman tarbiyya duk yanda za ka yi a wajen karatu kai kokari ka samu abubuwan guda biyu su hadu falalar za ta yi yawa na'am malam yace fa in fa inna awa jalasa idan ya yi nisa ma'ana ya sha baya daga liman wajalasa ya zamna haithula ya sma'u a inda baya ji fa'ansata sai ya shiru walam yalgu bai yi kuma lagawu ba ma'ana bai yi sassar magana ba ko wasa kana lahu kiflun min ajirin to zai kasance yana da rabo guda na lada kun san dan me yasa yake da rabo na lada dan saboda shi a nan kunga ai dai baya shi ko amma kuma bai takura ba ma'ana bai hana masu yi su shi ba ya koma can baya saurare amma kuma bai yi mi ba bai yi wasa ba kenan rishin wannan wasar da yi ta yaba wasu daman su saurara sai aka ba shi lada tunda bai takura ma mutane ba sai ya ce wa in jalasa majalisan amma idan ya zamna wani wuri yastamkinu fihi min al-istima'i wanda yana iya ji wannan kuma ya gani falaga amma kuma sai yayi wasa walam yunsik bai shiru ba kana lahu kiflun min wizrin to zai kasance yana da rago guda na zunubi wa man qala yawmal jumu'ati li sahibihi sah duk wanda yace ma dan uwansa a ranar juma'a sah wannan ismul me suna ismul fi'l ne ai ansit ismu fi'il al-amr an sit ishru an gane ko faqad laga to shi ma yayi lagau kina wannan shi ake cewa a wajen bidar kiba a tono rama kana cewa wani yayi shiru kai kana ganin alkhairi ne kake baka ba san kai ma sharri kake yi ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan ko da kaga wannan magana ko magana ka kai mishi amma kana iya kai mishi ishara ta yayi shiru misali yaro haka wa man laga falaysa lahu fi jumu'atihi tilka shay'un wanda kuma yayi lagawu baya da komai a cikin juma'an nan tasa thumma yaqulu fi akhir zalika sannan sai ali yace a ƙarshen wannan sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu zalika naji manzon Allah yana faɗin haka qala abu daud abu daud yace rawahu al-walid ibn muslim walid ibn muslim ya rawaito wannan hadisin an ibn jabir daga ibn jabir qala yace birraba'isi wa qala shi a riwayar sai ce birraba'is maimakon bitarabid wa qala maula imra'atihi ummi usman ibn ata'in kuma shi maulan matarsa yace ummu usman ummu usman bin ata a takeice wannan hadisin bai inganta ba amma akwai wasu bangarurruka nashi wanda suka inganta a cikin hadisai sahihai daga cikin su ka ce ma wani ma ya shiru akwai hadisin da ya tabbata akan haka ko da wani na magana kada ka ce mishi yi shiru shi ma in kai haka kai ma kayi laifi wannan dai abin da yake nuna mana yan uwa yana daga cikin falalar juma'a shine idan mutum yayi shiru zai samu juma'a idan kuma yayi magana zai iya rasa juma'arsa ko ya rasa da yawa daga cikin ladarsa ashe abin da yake nuna mana daga cikin babban abin da ake so a ranar juma'a shine yin shiru da sauraron limami mali yace babu tashdidi fi tarkil juma'a babu mai bayani game da tsanantawar da aka yi game da barin juma'a حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة شي أبو جعد كنا الضمري ya kasance yana da sahabbanci ma'ana yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana daga cikin sahabbai wanda ba su shahara ba wannan alkuniyar sace Abu Ja'ad amma sunan shi na gaskiya malamai sun yi sabani suka ce sunan shi Jundab wasu kuma suka ce sunan shi adra an gane da kyau ko jundab ko kuma adra kina wannan sunayen su ana iya a sanya ma yaro su masu bukatar sabin sunaye ga wani suna jundab shi wannan ba ma sahabi guda ke da wannan sunan ba misalin abuzar sunan shi kenan da kuma adra kana iya ka sama ɗanka adra sunan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sahabin nan da ake ce ma adra ko abul ja'ad yace manzon Allah ya ce man taraka talata juma'in duk wanda ya bar juma'a guda uku tahawunan dan saboda sakaci shine tahawunan biha dan saboda sakaci da ita taba Allahu ala qalbihi to Allah zai liƙe zuciyarsa duk wanda dalilin sakaci jumu'a guda uku suka kubuce masa to Allah zai liƙe zuciyarsa idan kuma Allah ya liƙe zuciyarka ka shiga uku domin Allah ya liƙe zuciyarka yana nuna yayi hushi da kai ne kuma in Allah ya liƙe zuciyarka shine zaka ga ga wa'azi ana maka amma ya shiga ta nan ya huta ta ina ya huta ta can shine munafukai da Allah ya hushi da su sai yace taba Allahu ala qulubihim ko kuma khatama Allahu ala qulubihim da Allah ya hushi da su sai ya liƙe zukatansu yana daga cikin abin da yake jayo Allah ya liƙe zuciyar mutum shine al-israru ala dhanb tabbatuwa akan wani zunubi wanda ka san zunubi ne ka san laihi ne kake yi kayi ka tuba kayi ka tuba kayi ka tuba irin wannan abin yana fusata Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai kenan wa masu girma wasa da juma'a yana jayo Allah ya liƙe zuciyar mutum zuciyar mutum ta kekeshe ko yana so ma ya zama mutumin kirki ya kasa shirewa wallahi ko wannan ita ce ukuba mafi girma da Allah zai iya maka a duniya ya hana maka shiriwa ko kana so ka shiryu zaka iya kaga wani mutum yana ta ta'addancin sa yana ta abin da yake so kuma Allah ya kyale sa hasali ma ni'ima baka nuna masa ni'imar komai ku kuna ganin kamar ya ci bulus alhali azabar da Allah ya masa kawai ita ce hana shi shiriwa da yi ana gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ka shiryar da mu ka nesantar da mu daga kekeshin zuciya mala yace babu kaffarati man tarakaha babu mai bayani akan kaffarar wanda ya bar juma'a ma'ana mutum ne juma'a ta kubuce masa to me yake akan sa na kaffara shine abin da ake nihi حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حدثنا قتادة عن القدامة بن وبرة العزيفي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر دون يبر جمعة باتارد وني با falyatasaddaq bi dinarin to yayi sadaka da dinari daya fa in lam yajid fa bi nisfi dinarin idan kuma bai samu dinari ba to yayi da rabin dinari qala abu daud abu daud yace wa hakaza rawahu khalid ibn qais wannan hadisin haka qais khalid bin qais ya rawaito sa wa khalafahu fil isnadi wa waqafahu fil matni ya saba masa a wajen isnadin amma ya yi daidai da shi a wajen matani gundarin hadisin dukkanin ma'anansu guda a riwayar tasu kowanne sai dai hadisun da ifi ne bai inganta ba la'amala mai ke da suna layu amalu bihi haddasana muhammadu ibn sulaiman al'ambari haddasana muhammadu ibn yazida wa ishaq ibn yusuf an ayyuba abil ala an qatadata an qudama tabni wabara qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الجمعة duk wanda juma'a ta kubuce masa min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba falyatasaddaq bi dirhamin to yayi sadaka da dirhami daya aw nisfi dirhamin ko kuma rabin dirhami aw sa'ihan aw sa'ihin tatin ko kuma sa'i na alkama an gane ko أو نصف ساع كوكما رب ساعي قال أبو داود أبو داود رواه سعيد بن بشير أن قتادة هكذا إلا أنه قال سيدياتي muddan aw nisfa muddin shi a riwayar ta cewa yi muddi ko rabin muddi wa qala an samura kuma shi a riwayar ta cewa yi daga samura maimakon an kudama qala abu daud abu daud yace sami'tu ahmada bin hanbalin yus'alu an an ikhtilaf hadha al hadith yace naji ahmad bin hanbal ana tambayar sa game da sabanin da aka samu a cikin wannan hadisin na cewa sa'i ko muddu faqala hammamun sai hammamu ya ce faƙala hammamun indi ahfazu min ayyuba sai ahmad ya ce riwayar hammad ita ta yi zamantowa mafi harda ma'ana hammam ya yi ƙwarin harda a wajen wannan hadisin min ayyub hiya da ayyub yana nuhin riwaya ta farko ya'ani abul ala yana nuhin me yake da suna ayyub abul ala a takaice dai wannan hadisan gaba ɗayan su busu inganta ba idan juma'a ta kubuce ma mutum da larura babu wata kafara a kansa ana gane da kyau ko abin da yake a kansa shine ya yawaita istighfari ya kuma yi aikin alkhairi domin babbar asara ce a ce ka rasa me a ce ka rasa sallar juma'a abin da ake yi sau ɗai ga sati a ce ka rasa ta tabbas ba karamar asara ba ce to idan ka rasa juma'a kai kokarin yawaita aikin alkhairi imma yawan nafila ko yawan sadaka da niyyar ka riski waccan ladar da ta mi da ta kubuce maka Allah ya ce aqimis salata wani hadi wani sahabi da yayi sabo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan aya ta sabko yana tana nuna masa ya je yayi sallah ta nafila domin innal hasanat yudhibna sayyi'at domin kyaukyawan aiki yana tahiyar da mi yana tahiyar da mummuna bayan wannan kuma idan mutum ya rasa juma'a me ke akan sa bayan istighfari me ke akan sa sallar azhar ina ita ita juma'a matsalar ta ba a mi ba a ramkonta ana gane da kyau ko matsalar ta ita ba a ramkonta in ta kubuce maka shikenan idza saqata al-aslu yusaru ila al-badl ran juma'a asali shine ayi juma'a idan aka rasa juma'a sai ayi albadlu menene albadlu ita ce sallar azhar shi yasa lokacin corona da aka yi ta me yake da suna sa'in sa da mutane wasu su shiga ƙuryar ɗaki su ce mu juma'a za mu yi ka shiga ƙuryar ɗaki ba ku wuce ku uku ba ka riƙe takarda kana hudu ba ka ce sallar juma'a kuke yi ana gane da kyau ko kai ni akwai ma wanda suka ce mini malam muna da wani kare bi da anan baya malam ka zo ka rika ba mu sallah nace wai shin shin ku ku san musulunci sauki ke gare sa ba in babu juma'a mi aka ce ayi azhar idza saqata al-aslu yusaru ila al-badl idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badl an rasa juma'a kenan sai ayi mi sai ayi azhar da cewa aka yi an hana ku sallar gaba dai to a wannan lokacin sai ku ce mi a wannan uban kuturu ma yayi kadan ko wannan shine kenan a sha mu a kai wai an ba uwar makaho kashi kenan ko ina sai mun je don mu yi sallan nan in mata kama mu shi ga kashin gado mu yi ta sai mun me sai mun je ga kashin gado mun yi ta amma tun daga wadda za a yi kenan sai a yi wancan ke habar wancan wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam dama da kaga ana rikici kuma ana shan wahala addini to matsalar ba a yi karatu bane shi addini kana ƙara karatu ne kana ƙara samun saukin sa inna dina yusrun manzo Allah ya faɗi wannan addini sauki ke gare sa walan ya shahada dina ahadun illa galabahu babu wanda zai tsananta ma kansa addini face sai addinin ya rinjaye sa wannan shine kenan Allah madaukakin sarki ya bamu iko yin daidai mala yace babu man tajibu alaihi aljum'atu babu mai bayani akan wane ne jumu'a ta wajibta akan sa ana gane da kyau ko wannan kenan sai ya nuna ashe akwai wanda jumu'a a gare su ba mai bace ba wajibi bace to bari mu ga su wane ne malai ce haddathana ahmad ibn salih haddathana ibn wahb akhbarani amr an ubaidillah ibn abi ja'far anna muhammad ibn ja'far haddathahu an urwa ibn zubair an aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wa sallam annaha qalat lalle aisha ta ce kana nasu yantabuna aljum'ata mutane sun kasance yantabunal juma'a ay yahduruna ana gane da kyau ko yahdurunal juma'a suna halartar juma'a min manazilihim daga gidajensu wanda suke a cikin madina wa min al'awali da kuma mutanen da suke ƙauyukan madina su ne ake ce ma al'awali a hadisi da kaji an ce al'awali musamman yan ana zancen madina ne to ƙauyukan da suke kewaye da madina ne ana ce musu awali don saboda mafi yawancinsu akan duwatsu suke akan tudu suke ana gane da kyau ko mala ya kawo wannan hadisin dai ya nuna ashe har mutanen ƙauye in dai akwai birnin da ana juma'a kusa da su dole su mi su zo birni su yi sallah حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى منظر الله ياتي aljumu'atu ala kulli man sami'a nidaa jumu'a wajibi ce akan dukkanin wanda ya ji kiran sallah bil istithna kenan duk wanda ya ji kiran sallah jumu'a mice ce akan sa wajibi ce qala abu daud rawa hadha al hadith jama'atun an sufyana abu daud yace ya rawaito wannan hadisin wayanda suka rawaito wannan hadisin akwai wasu jama'a masu yawa daga malaman hadisi an sufiyana daga sufiyan maksuran ala abdullahi bin amru amma sun takaita maganar ga abdullahi bin amru walam yarfa'uhu busu ɗaukaka shi ba ma'ana su busu ce manzon Allah ya ce ba wa inna ma asnadahu qabisatu qabisa shine yake manzon Allah ya ce kinan wannan hadisi riwaya bi ke gare sa akwai riwaya ta zo akan cewa manzon Allah ne ya faɗi magana akwai riwaya ta zo akan cewa Abdullahi bin Amru ne yami ya faɗi wannan magana ana gane da kyau ko kenan a wajen ingancin hadisin malamai suka ce sahihun mawqufan wa da'ifun marfu'an in an jingina sa zuwa ga manzon Allah bai inganta ba amma in an jingina hadisin zuwa ga Abdullahi bin Amru yami ya inganta amma wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai suke ce ma a meke da suna almarfu'u hukuman ma'ana hadisin da ba manzon Allah ne yayi magana ba sahabi ne yayi magana amma kuma yana da matsayin kawan manzon Allah ne yayi magana ana gane da kyau ko ka'idar kuma shine suke cewa a meke da suna qawlu sahabi fi ma la majala lirra'yi fihi lahu hukmun raf'i duk abin da sahabi ya faɗi duk maganar da sahabi ya faɗi in ya kasance irin magana ce wadda a asali ba wanda ya isa ya gaye ta in ba Allah da manzo ba to kawar manzon Allah ne faɗi wannan magana domin an san sahabi ba zai faɗi abu ba sai wanda ya shi daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma kuma in abin da babu ra'ayi ne a cikinsa ana gane da kyau ko a takaice dai duk wanda yake jin kiran sallah to dole ne ya zo juma'a ai wannan hadisin haka yake nuna ko to anya ko alhadisu ala itlaqihi anya ko haka ne duk wanda yake jin sallah kiran sallah dole ne sai ya zo juma'a wannan shi zai kama ga wata ka'ida da suke cewa li kulli qa'idatin mustasnayat duk wata ka'ida in kaji an ce kowa kaza to in ka bincika sai ka samu akwai wanda ba su me ba su shiga amma masu shigar sun himi sun hi yawa ana gane da kyau ko yanzu mata in suna jin kiran sallah dole shi sun zo juma'a a kenan wa ake nihi maza ake nihi ana gane da kyau ko su mata ba dole bane su zo juma'a a takaicen wa masu girma wannan hadisin abin da yasa malamai suka kawo shi don su nuna mun da cewa in dai har kana jin kiran sallah to juma'a dole ce a kanka ba ma juma'a ba kowace sallah in kana jin kiran sallah dole sai ka me dole sai ka zo wallahu ta'ala a'lam wannan hadisin malamai sun kawo sa ne don saboda akwai wanda a asali rishin jin kiran sallah zai iya bashi damar kada ya shi masallaci misali wanda yake cikin balaguro rishin jin kiran sallah zai iya bashi damar ba sai ya ji juma'a ba to amma in kuma ya ji kiran sallah wa dole sai ya mi sai malamai suka ce wannan hadisin zai iya shafuwar shi dole ya tsaya ya sallar juma'a wallahu ta'ala a'lam a takaice dun namiji wajibi ne a gare sa ya halarta a sallar juma'a sai da uzuri wanda za mu gani a nan ga akwai wata ka'ida da zan ba kuma zan kawo muku ita ne a cikin waƙe ana gane da kyau ko in muka kawo a wani hadisi nan da zan yi ishara a kan shi wanda in ka rike wannan ka'idar to za ka san irin wa'inda ya halatta juma'a ta mi ta kubuce musu ana gane da kyau ko mu je gaba mala yace babul jumu'ati fil yawmil matir babi mai bayani akan jumu'a a randa ake ruwan sama ma'ana in ana ruwan sama har dole ne sai an zo sallar juma'a ko kuma ana iya tsaya gida a yi haddasana muhammad ibn kathirin akhbarana hammamun an qasadata an abi al-malih an abihi anna yawma hunainin yace lallai ranar yakin hunain kana yawma mafarin ya kasance rana ce wadda aka yi ruwa masu yawa فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه sai manzon Allah ya umurci mai kiran sallah da ya ce anis salatu fi rihali ya ce a yi sallah a masabki ma'ana kowa ya sallah a masabkinsa haddasana muhammadu ibn musanna haddasana abdul a'la haddasana sa'idun an sahibin lahu ya karɓo daga wani abokinsa an abi malihin anna dalika kana yawmal jumu'a kana yau juma'atin wannan yakin ya kasance ne a ranar juma'a wannan hadisin malamai suka ce an kawo shi a inda bai dace ba da shi da hadisin da yake gabansa bari mu yi da hadisin sai mu ƙara bayani حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة yana tare da manzon Allah a zamanin Hudaybiya Hudaybiya sunan wata rijiya ce wadda a kusanta ce aka yi sulhu Hudaybiya ina a wannan wurin ranar Juma'a sai ta kama su wa asabahum matarun kuma a wannan ranar sai aka yi ruwan sama lam tabtalla asfalu ni'alihim wanda ruwan rishin yawan su har ya kai gama takalmin mutum in yayi tahiya a ciki ba su jikewa ana gane da kyau ko fa amarahum an yusallu fi rihalihim sai manzo Allah ya umurce su su dai sallah a inda suke ba ma sai an taro an yi sallar ta juma'a ba wannan hadisin na farko abin da yake nunawa ranar yakin Hunain wanda yaƙi ne wanda yake da tarihi wanda yake da darasi mai girma a cikin yaƙoƙoƙa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin babban darasin da yaƙin hunain ya shahara da shi shine yaƙin hunain an yi shi ne hijira tana da shekara takwas a shekarar da kuma aka yi fato makka to shekarar nan musulmai sun yawaita sosai domin bayan an yi buɗin makka an samu mutane sun yi ta musulunta to da za a shi a wannan yakin sai da aka samu sahabi aka samu mutum dubu goma sha biyu da 'yan kai to ba a taba tahiya yakin da aka samu irin adadin wannan mutanen ba to sahabbai da ana bisa kan hanya suna kallon wannan yawan nasu sai wasu suka fara alfahari har wasu ma suna cewa lan nuglabal yawma an qillatin yau dai kai ba za a taba cin mu ba in dai dalilin rishin yawa ne ake cin mutane ma'ana yau yawan mu zai sama babu wanda ya sai ya ci mu yaki wannan talallabiya ce ko ba talallabiya ba ce ga kuskure ne shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ladabtar da su a wannan lokacin da aka zo ana gwabza yakin sai gashi tsanani ya kai tsanani har ma wasu daga cikin mutane suna gudu har ma suka fara tsammanin ma ko an ci su da yaki sai da kuma ƙarshe sai Allah ya turo da nasara kogo ya juye da mujiya ana gane da kyau ko ma'ana nasarar ta zo a wannan lokacin ne sai Allah ya sabkar da wannan ayar da take cikin suratul tauba wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum min Allah shay'a ranar hunain da kuka da yawan ku ya rode ku wannan sai yake nuna ashe mu musulmai ba yawan mu bane alfaharin mu alfaharinmu shi ne bin Allah maɗaukakin sarki shi yasa shi lokacin umar a duk lokacin da aka zo a wajen yaƙi ya ga ana so a ci su da yaƙi sai ya tattara rundunar tasa sai ya musu nasiha daga cikin abin da yake ce musu sai ce sai ce ya ma'asharal muslimin inna la nuqatilu nasa min uddatin wala adad ba wai muna yakin mutane bane ta hanyar ƙarhinmu da kuma adadin yawanmu innama nuqatiluhum bihadha ad-din mu da addini ne muke yaƙar su da imani ne muke yaƙar su sai ce fala'allakum ahdathtum amrin mai yiwa kun yi wani zunubi ne ku tuba zuwa ga Allah sai a tuba a wannan lokacin sai a ce a wajen yaki kuma Allah sai ba su nasara ana gane da kyau ko ashe musulmai dogaran su babba a wajen yaki makamin su babba a wajen yaki shine me shine imanin su shi yasa manzo Allah yace akwai lokacin da musulmai za su yi yawa na hitar hankali amma sai yawan nasu ya kasance ka gusa usail ka gusa usail kaman yawan kunhuwar teku da ka zo ka sa hannu kana iya ka kwashe shi da ka zo ka busa yana iya mi yana iya heri ya watse dan mi yawan nasu babu imani babu karhin imani sai kasance babu amfani ashe babban alfaharin musulmai shine imanin su Allah ka kara mu na imani a takaice shine babban darasi da yake a cikin wannan yakin na na gazwatu hunain to ana a cikin wannan yakin an sabka a ranar juma'a sai ruwan sama suka sabko to kun san an sabka dama ana buga kaimomi kowa yana dan kewayensa kowa yana cin kaimarsa da lokacin sallaye sai manzon Allah ya sa mai kiran sallaye sallaye ce sallu fi rihalikum kowa ya salla a inda yake sai kasance ba a hadu ba aka yi ne aka yi sallar juma'a ana gane da kyau ko to shine ma'anan wannan to idan kuka lura a nan wannan juma'ar ta kama su ne a cikin me a cikin balaguro shi yasa malamai suka ce wannan hadisin da aka kawo a wannan babin ai kaga ya shahi masu balaguro ne amma bai shahimi ba wanda suke ba a cikin balaguro domin su wanda suke a cikin balaguro asali juma'a ba mi bace akan su ba dole bace akan su kenan dama kenan nan uzuri bi ne ya haɗu balaguro da kuma mi da kuma ruwan sama ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan abubuwa ne suka haɗu sai ya kasance saukin ya ƙara tsananta to amma ku da kuke a gida kenan ruwan sama a ibara ta malumai suna ganin bai kamata a ce sun hana an yi ba sun hana an yi sallar juma'a ba sai in ba wanda suka tsananta ba wanda in mutum ya hutu yana tsoron ya halaka mala ya ce babu takallufi anil jama'ati fil lailati albaridati awil lailati almatira babu mai bayani akan التخلف عن الجماعة معنى mutum ya ƙi halartar sallar jam'i ko kuma sallar juma'a fillailatil barida a cikin dare wanda yake mai sanyi awin lailatil matira ko kuma dare wanda aka yi ruwan sama wannan babin abinda ya sa na ce juma'a don saboda muna babi ne na na juma'a amma asali babin a zahiri abinda yake nunawa sallah ta jami'i kai tsaye ya an ce ko sallah ta jami'i ita ma juma'a ana jami'i a cikinta ma'ana dai babin wannan zai nuna muna shin dalilin sanyi ko ruwan sama ya halatta mutum ya ƙi halartar juma'a haddasana ko kuma ya ƙi halartar sallar jami'i حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب النافع أن ابن عمر نزل بدجنان عمر يا سبكا دجنان دجنان سنن وني دوتsi ne في ليلة بارده a cikin wani dare mai tsananin sanyi fa amara munadi sai ya umurci mai kiran sallah fanada sai ya kiran sallah anis salatu fil rihali a cikin kiran sallah sai ya ce as salatu fil rihali ku yi sallah a wuraren ku ma'ana a gidajen ku قال أيوب كوكما أولين دكوكا سبكا قال أيوب أيوب يتي وحدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة manzo Allah ya kasance idan dare mai tsananin sanyi ya kasance au matira ko kuma dare wanda ake ruwan sama amaral munadiya yana umurtan mai kiran sallah fanada sai ya kiran sallah ya ce as-salatu fir rihali ku yi sallah a gidajen ku kun gani abinda muka samu shine dalilin ruwan sama a cikin kiran sallah ana sa as-salatu fi rihali to abun tambaya a wani lokaci ne ake sa as-salatu fi rihali kuma ya ake sawa za mu gani akwai nau'i guda biyu wanda za mu gansu a nan gaba insha Allah mala yace haddathana mu'ammal ibn hisham haddathana isma'ilu an ayyuba an nafi'in qala nada ibn umaru bis salati bidajnan ibn umar yayi kiran sallah a dajnan thumma nada sannan sai kiran sallah ma'ana a cikin kiran sallan sai yace an sallu fi rihalikum wasu malamai suna cewa wannan summa littafi ce sai da ya ƙare kiran sallan sannan sai ce sallu fi rihalikum ana gane da kyau ko shine ma'anan summa nada kina an samu annida'u guda biyu ko nida'ul azan da nida'u sallu fi rihalikum na'am shine kenan wannan shine yana daga cikin nau'i daga cikin nau'ukan da ake faɗin sallu fi rihalikum sai an ƙare kiran sallah sannan amin sannan a faɗi wannan sai ya ce a kala fihi sai ya ce a cikin wannan hadisin sun mahaddasa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ba da labari daga manzon Allah annahu kana ya umurul munadi ya fayunadi bis salati akan cewa manzon Allah ya kasance yana umurtan mai kiran sallah sai ya kira an sallu fi rihalikum akan cewa ku yi sallah a gidajenku fil lailatil barida a dare mai tsananin sanyi ana gane da kyau ko wa fil lailatil matira da kuma dare wanda ake ruwan sama fi safari a cikin balaguro to ana ji da kyau ko kenan kan wani gaye ya ce a kai yau akwai sanyi ban zuwa juma'a ban zuwa masallaci sai aka ce fi safari a cikin balaguro to bari mu gani zuwa gaba shin ba a cikin balaguron ma ya halatta dalilin sanyi kake zuwa masallaci anan dai a cikin balaguro ne aka nuna qala abu daud abu dawud yace wa rawahu hammad ibn salama an ayyub wa ubaidillah qala fihi fi safari shi ma a cikin riwayar sai yace wannan ya faru ne a cikin balaguro fil lailati al qarra aw al matira al qarra ay al barida a cikin dare mai tsananin sanyi aw al matira ko kuma me yake da suna dare wanda ake ruwan sama wannan hadisin yana daga cikin abin da yake nuna muna falalar kiran sallah ya sa wai hatta in kuna balaguro ma ana so ku kiran sallah ku ji wannan ana cikin balaguro ne in an sabka za a yi sallah sai manzo Allah ya ce a yi ne a yi kiran sallah to balle a ce wai masallaci a zo a tada sallah an rasa mai yin me mai yin kiran sallah ya tabbata a hadisi ma manzo Allah ya ce ma wani ɗaya daga cikin sahabbansa idan kana a cikin daji a cikin dabbobinka sahabin da ke ma magana mai kiwo ne yana ɗaya daga cikin makiwata lokacin sallah yayi ka yi kiran sallah sannan ka yi sallah domin wannan kiran sallan da za ka yi duk wanda ya ji wannan kiran sallan na mala'iku daga cikin dabbobi za su maka shaida bayan wannan kuma akwai almatsotsai mutanen kirki an san almatsotsai ko? mutanen ɓoye ku ke ganin mu ba mu muke ganin ku ba to waɗannan wanda baka gani akwai mutanen kirki daga cikin su bai yiwa ma nan da muke zamna akwai su yalla ɗan wuraren can da nake ganin ba mutane yalla ma su ne a can wallan shine kenan za su zo su yi ne za su zo su yi sallah tare da kai kenan kaga ka samu ladar ladar me ladar jam'in boye ko wannan shine kenan kenan mutum guda ma an ci kiran sallah balantana mi balantana a cikin jami'i ashe yana da kyau a kula da kiran sallah wannan shine kenan malam yace haddathana usmanu bin abi shayba haddathana abu usama an ubaidillah an nafi' an ibn umar annahu nada nada bis salati bi dajnan yayi kiran sallah a dajnan fi lailatin zati bardin wa rihin a wani dare wanda yake ma'abuci sanyi da kuma iska faƙala fi akhiri nida'ihi sai ya ce a ƙarshen kiran sallah ala sallu fi rihalikum ku saurara ku yi sallah a masabkin nan ku ala sallu fi rihalikum ku saurara ku yi sallah a wuraren da kuke sun maƙala sannan sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah kana ya umurul mu'azzina ya kasance yana umurtan mai kiran sallah idza kanat lailatun barida idan ya kasance dare ne mai tsananin sanyi au zatu matarin ko kuma dare ne ma abuci ruwan sama fi safarin har yanzu ana tananata muku a cikin mi a cikin balaguro ya kulu yana cewa ala ku saurara sallu fi rihalikum kowa ya yi sallah a gidajensa inda wannan hadisin ya zamanto a sake da lokacin sanyi mun shiga uku mu limamai sai dai ka zo kai kadai ka kabar sallaka malik yace haddathana alqanabi alqanabi yace an malik an nafi'in anna ibn umar ya'ni ibn umar azzana bis salati fi lailatin zati bardin wa rihin yayi kiran sallah a wani dare ma abuci iska da kuma sanyi faƙala sai ce ala sallu fin rihali ku saurara ku yi sallah a masabkin nan ku sun maƙala sannan sai ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah kana ya murul mu'azzina ya kasance yana umurtan mai kiran sallah idan kanat lailatun barida idan ya kasance dare ne mai tsananin sanyi au zatu mafarin ko kuma ma'abuci ruwan sama ya kule yana cewa ala ku saurara sallu fin rihali ku yi sallah a masabkin nan ku حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكرن صلى نمن ظن الله يا يكرن صلى بذلك في المدينة دوانتن كرن صلى لا أكا جي معناه هنا إشارة أكن وتا سرواية يكاو أمدينة في الليلة المطيرة ma'ana bi zalika ad-damir ya'udu ila ala sallu fi rihalikum an gane ko shine ma'anan bi zalika ma'ana ai bi zalika nida bi zalika al-adhan fi lailatil matira a dare wanda yake da ruwan sama wal ghadati al-qurra kuma sai kasance as-suba an yi ta al-qarra ma'ana mai tsananin sanyi dama in an yi ruwa masu yawa ana iya me tsananin sanyi قال أبو داود أبو داود وروى هذا الخبر يحيى ابن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر شيء أتكي رواية سياتي wannan a cikin balaguro ne ya kasance ana ta mi ana ta nana ta muku haddathana usman ibn abi shayba haddathana al-fadl ibn dukayn haddathana zuhair an abi zuhair an jabir qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin mun kasance tare da manzon Allah a cikin wani balaguro fa mutirna sai aka muna ruwan sama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace li yusalli man sha'a minkum fi rahlihi wanda yake so daga cikin ku yayi sallah a masabikin sa ma'ana yayi sallah a inda yake ba sai ya zo mu haduri guda mun yi sallah ba حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس قال لمؤذنه ابن عباس ياتي ما ميكرا صلى في يوم مطير أئني وندي كده سنن روان سما إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله إذا كتي أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة to kada ka ce hayya ala sala kul ka ce sallu fi buyutikum ku yi sallah a cikin gidajenku da yake haka fa ka annan nasa stankaru zalika kawan mutane sun yi inkarin wannan dan suna ganin bakon abu ne ba su saba jin an yi kiran sallah ba kuma an ce sallu fi buyutikum fa qala sai ce kad fa'ala za man huwa khairun minni ya yi wannan abun wanda ya hini alkhairi wa yake nihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ni ne misali na ce muku ya yi wannan wanda ya hini alheri ai na ji kai tsaye ba za ku yi wajen manzon Allah ba ko ai kun ga akwai akwai akwai manyan malaman mu a wannan garin tana sai a ce ya yalla da malam wani ne yake bayan wannan ma in ma ka ce bayan ba waɗannan ba akwai manyan malaman da su gabace mu su imamu malik mai yiwa da shi nake tabi'i mai yiwa da su nike sahabbai mai yiwa da su nike to amma wannan sahabi ne ya ce ya yi wannan wanda ya hini alkhairi kenan wa yake nihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce innal jumu'ata azmatun lallai ita juma'a dole ce wa inni karihtu an an uhrijakum kuma ni na kyamaci in tsananta muku ne fatamshuna fitini wal matari sai ku hito kuna tahiya a cikin laka da ruwan sama wannan hadisin yanda yake shine wata rana ne a ibnu abbas a ran juma'a lokacin shine limami na masallacinsu a ran juma'a an yi ruwa masu yawa da cabo an gane da kyau ko haɗe da haɗe da sanyi yanzu da ladani shi yazo kiran sallah sai ya ce masa idan ka kawo hayya ala sala ana gane da kyau ko sai ka ce sallu fi buyutikum kenan maimakon hayya ala sala hayya ala fala sai ka ce sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum to mutanen ba su taba jin irin wannan kiran sallah ba sai suka sai suka rika mamaki har suna shakka ya aka yi ibnu abbas ya zo da sabon abu shine sai nuna musu ga abin da yasa nace haka wannan hadisi in kuka lura shi ba a bayyana cewa a cikin balaguro ne ba ko ba mi ba ko ba mi ba ko ba a cikin balaguro ba kenan wannan sai ya nuna ashe ba dole sai cikin balaguro ba hatta ana kuna cikin gari aka yi ruwan sama na hutar hankali ko ruwan suna cikin zuba ya halatta ya aka zo kiran sallah ladan ya ce sallu fi buyutikum kuma ku zauna gidajen ku yi sallah tare da cewa kuma wace sallah ce sallar juma'a amma ku sai ku yi me sai ku yi azhar shi yasa ibnu abbas ya ce musu ni na san da sallar juma'a ɗai ce daga cikin manya manyan salloli amma na yi haka ne don saboda in tabbatar muku abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma'ana sauki ne Allah ya ne Allah ya samar muku idan kuka lura wannan hadisan da muka karanta gaba ɗayan su suna nuna muna akwai wasu abubuwa guda uku da aka zano a cikin wannan hadisin da ake ce ma asbabut takhfif abubuwan da suke sa amma mutum rangwame a cikin ibada ku gaya mini abubuwan nan a asafaru jazakumullahu khairan balaguro yana sa a ɗauke ma mutum wani abu da yake wajibi a kansa misalin me juma'a to na gaba fa almaradu a anya mun zana musulman albarad ko albard ba a cewa albard kai tsaye almatar shi ma ba a cewa almatar kai tsaye a ba a cewa haka da shi ma don in ka ce sanyi mai tsanani kamar ka yi tafsirin abin da yake a jimla guda za a faɗe sa ana gane da ke ko? duk da hanyar zuwa haka bane bari in gaya muku ruwan sama tabo tsananin sanyi iska duk cikin abu guda ne ake sanya su a? alagari da ke ku? al'usuru alagari da ke ku? tsanani yanzu ana ruwan sama hada ma kankara ke zuba a ce ka je nan masallacin tukur sallar juma'a akwai tsanani ko ba tsanani akwai tsanani ana tsananin sanyi a ce ka je wuri kaza sallar juma'a tsanani ne ko ba tsanani ba to in ka ce tsanani kenan sai abubuwa da yawa su ne shi yasa dauka ce kaza kaza na ce a karkashin wani yake ana gane da kyau ko al-usur yana daga cikin asbabut takhfif ta ku gaya muna na na gaba kuma ina ji su kadai ne muka zano a cikin nan ko kenan wannan hadisan suna muna abubuwa guda biyu suna daga cikin abubuwan da suke sa a sauƙaƙa ma mutum wata ibada wadda take wajibi a kansa balaguro da kuma me da kuma tsanani malamai suka ce abubuwan da suke sa amma mutum sauƙi a addini abubuwa ne guda bakwai suna game su a cikin wani baiti nasu zan karanta muku shi a waƙe dan a ɗanyi nishaɗi sai a liƙe ana gane da kyau ko suke cewa wa'alam bi anna sababa takhfifi fi islami sab karatu da nai ya sana dan manta ta bari in karanta ta anan suka ce wa'alam bi anna sababa takhfifi fi shar'i sab'atun bila tawqifi وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر وكما آبان وسافر ومارض وناقص فهذه السبعات فيما نصوا أنا قايل لكم كل قاسي منا زانوسو واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف وذلك الإكراه والنسيان وجهل وعسر ك وعسر بيبا وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما آبان وسافر ومارض وناقص فهذه السبعات فيما نصوا abubuwa guda bakwai to ku zano mini su asafaru balaguro aljahalu jahilci rishin sani al'usuru tsanani a amun zano almara annisiyanu mantuwa tilastawa mai ake tafi da larabci a al'ikirahu wa zalika al'ikirahu aha ta sauran na biyar da na bakwai na shida da na bakwai aha al'usuru muku zaro shi ba abu ku zano shi ba al'usuru ta sauran na ƙarshe annakusu to kun san mai annakusu ta waya misali kai ne sallar juma'a ta kama ka kuma kayan da ke gare ka suna da janaba an gace ko an gane ko yanzu kuma in ka ce sai ka samu wannan kayan za ka yi sallar juma'a za ka rasa me za ka rasa sallar juma'a to ya za ka yi sallar juma'a za ka bari ta kubuce mako haka za ka yi sallar a inda babu tantama a ciki mu ɗauki sallah wanda muka saba ta la'asar misali ka san da kamin ka samu wando mai kyau sallar ta wuce har magariba ta shiga to ya za ka yi za ka yi sallar haka nan an nakusu ne yasa aka baka damar kai sallah da mi da wando mai mi mai janaba wannan shine menene shine an nakusu ta waya ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan a tawaya yana daga cikin yana daga cikin misalai na abubuwa da yawa in Allah ya so sati mai zuwa zamu bude da wannan bayanan abubuwan guda bakwai bi tafsil dan saboda mu rike su da kyau dan musamman na bangaren jahilci akwai mutane da yawa suna wasa da wannan sai mutum ya ce bai sani ba kuma ya ce ibada kaza ta ta yi daga nesa yan uwa masu girma a yau mun dan ja lokaci sakamakon ba a yi saurin farawa ba idan kuka lura karatu ya komo a nan waje za mu yi shawara da ku kuna ganin a ci gaba a wajen ko a koma a ciki ha? ban ji ba a koma ciki kenan ina malam muhammad me kace kai ha? yau abin da ya sa aka samu matsalan don rishin sauti ne amma ya aka samu sauti mai kyau duwannan burukin ba zan yi ba ba zai yi tasiri ba ana gane da kyau ko? cikin nan ya ko to shi kenan insha Allah kenan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah